Assalamu alaikum mabuta sauraron radio barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku wannan shirye-shiryen namu wanda suke zo muku tsawon wata guda muna jaddada mu Allah godiya mai kowa mai komi da ya sake ba mu sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda malam yake gabatar muku da shirye-shirye waɗanda suke da alaka da ɗaliban ilimi wasu kuma suna da alaka da ɗaliban ilimi da kuma abin da ya shafi mutane wanda suke gama gari wanda yake na za su jawo hankalinmu domin kai kawo wajen neman ilimi wasu kuma za su ja hankalinmu wajen kai kawo wajen yadda za mu tarbiyyantar da yaranmu muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya muna jagora mala ya muna mukaddima
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه akaramaka Allahu kamar yadda muka sani wannan lokaci da muke kusan sau da yawa mutane suna zance kan abin da shahi lalacewar tarbiyya na'am kowa yana doka doka da hannun shi kowa yana ganin cewa ya za a yi ya samu ya tarbiyyantar da yaran shi wani kuma ya za a yi ya samu ya tarbiyyantar da matar shi wani kuma ya za a yi tarbiyyantar da karan kanshi shi karan kanshi yana bukatuwa da tarbiyya ya za a yi tarbiyyantar da kanshi to ganin haka ya kamata a ce mun dan tsatsaya kan abin da ya shafi wani bawa mai hikima na Allah cikin suratul Luqman nake nufi za mu shiga mu dan zakulo wasu abu da suke na tarbiyya ne insha Allah domin kowa shi ma ya samu raman shi muna yi muku godiya masu sauraro da kuka sa kamo mu domin sauraron mu muna fatan Allah ya amfane ku da mu Allah ya amfane mu da ku insha Allah amin akarmakallahu sai mu dan yi magana kan abin da ya shafi mukaddima kan tarbiyya To, na abu na farko ita tarbiyya kalima ce ta larabci asilinta, wato rabba yu rabbi tarbiyatan. Idan ya idza za wato idza yani dabbara su'una shay shine lokacin da ka kula da abu daga nan kalima ta tarbiyya ta taso tana nufin az-ziyadatu wan nama. Ta zo a cikin Alqur'ani wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shu'ara inda Fir'auna ke ce ma Annabi Musa ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ألم نربك فينا وليدا أشبا مني مكرينيك بتون كان يارو تو ده هكا ونن كلمة إذا muka duba daga nan rabbu ya samu asili rabba ya rubbu ashai'a wato abin nan idan ya tarbiyyantar da abu ya haɓakar da shi kuma ya sa abin nan ya zamanto yadda ake buƙatarsa shi ya sama suna Allah ar-rabbu kaga suna cewa cikin tauhidi rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'ami ubangiji na shine Allah wanda ya tarbiyantar da ni da ni'imomin sa ko ba haka ba suna Allah kuma in ya zo ar-rabb yana nufin Allah yana nufin al-khaliq al-malik al-mudabbir al-khaliq wanda ya halitta al-malik wanda ya mallaki komai al-mudabbir wanda ke tafiyar da komai to duk da yake kuma in an ce rabbu wani lokaci ba Allah ake nufi ba amma in an yi idafarsa zuwa ga wani abu rabbul bait ubangijin gida rabbatul bait mata uwar gida mai kenan wani lokaci kalima ta rabbu tana nufin mai tarbiya a gida kenan uba mai tarbiya ne a gidansa sannan kuma mace mai tarbiya ce a gidan mijinta sannan kuma nan ce rabbul bait wani lokaci ana nufin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala in ana nufin ka'aba dan ya ce falyabudu rabb hadha albayt to an ce ka'aba an danganta ta zuwa ga Allah ana nufin wato Allah subhanahu wata'ala kuma an ce ɗakin Allah ba ana nufin inda Allah ke kwana ba dan Allah ba a sifanta shi da ya shiga cikin Ka'aba ya yi bacci ko abin da ya kama da haka al-idafa lit-tashrif na'am ana an danganta shi zuwa ga Allah saboda nuna girmamawa wallahu a'lam na'am aka rawa kallahu idan muka doka tun da zamu shiga cikin suratul luqman na'am da zamu ji malu suna luqmanul hakim wannan na annabi ne ko ba annabi to zamu shiga cikin karatu gadan gadan Allah subhanahu wataala ce wa laqad atayna luqman hikma domin mas'alar tana da alaka ne da wannan kalma din kenan dole sai mu shiga a gurgushi wa laqad atayna luqman hikma Allah ce wallahi domin Allahu nan muwatti alil qasam ko muwatti alil qasam Allah ya rantsuwa ce atayna mun bada an gane ko na addabiru huna da an ka ce ataina bai ce ataitu ba ba wai don saboda Allah ya yi ta'addudi ba na'am ataina nan yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ya basuwa sai an ka ce Allah subhanahu wata'ala ya bayar ana nufin na annunu litta'zim don girmamawa dan ba ana nufin Allah daban-daban bane a cikin addinin musulunci ko ba haka ba sabanin wasu akidu suke ganin Allah biyu ne ko uku ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira ataina haqiqa Allah ce mun bayar Luqman ga Luqman al-hikmata hikma to dama kalima ta hikma malamai suna bayani akan tana nufin al-man'u shine hani daga nan aka samu ta shi aka samu hakama wato shine ligzami da ake sama doki ko ba haka ba to kenan hikma tana hana mutum ya aikata abin da bai dace ba duk da yake wadansu na cewa alhikma wadda shay'i fi mawdi'ihi shine ka aza abu a wurin sa to Allah ce mun ba luqman hikma to daga nan ne malamai suka yi sabani wadansu daga cikin malamai suke ganin alhikma cikin alqur'ani wani lokaci tana nufin annabta wani lokaci alhikma kuma tana nufin a'a irin wagga hikma dai ta samun dacewa da wato kwarewa wajen azako ne al'amari a wurinsa shine alqaulul ar-rashid wa tasarruf as-sadid ko alqaulul sadid wa tasarruf ar-rashid alqaulul sadid fadar magana wadda ta dace wa tasarruf ar-rashid da kuma aiki wanda yake na akan shari'a shine abin da suke fassarawa to in mun duba cikin alqur'ani sai muga wani lokaci alhikma tana zakwa da annabta wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya sauka maka littafi kuma ya baka hikma ita ce annabta tunda ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ce wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab annabi Dawud an bashi alhikma malamai sun fassara shi nan da annabta to kaga da kalima ta rahma ita ma lokaci tana nufin rahma tana nufin annabta wani lokaci kuma tana nufin ba annabta ba ko ba haka ba وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك sun ce me yasa ba saukar da wanga alqur'ani ba ga wani mutum wanda yake mai girma an gane ko na daga makka da kuma qaryatayn da makka da ta'if kenan sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke rabon wato kamar annabta kinan kaga nan rahma wani lokaci tana nufin wato annabta wani lokaci tana nufin ba annabta ba to shi yasa da luqman da khidr dai an yi sabani kan kasance wasu annabawa tunda shi khidr Allah ya faɗa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma wasu sun kace annabta saboda can karshen kasa ya ce wa mafa'altuhu an amri wasu kuma sun ce ba annabta ba ce dai rahama ce amma zance mafi inganci wajen khidr suna ganin annabta ce Allah subhanahu wataala ya bashi don ya ce wa mafa'altuhu an amri ban aikata ba da umarni na to amma idan muka zo nan wajen Luqman al-hikma shi kuma zamu rinjayar da cewa babu wani dalili da yake nuna cewa annabi ne illa dai kalma ta hikma wa lokacin Qur'ani tana zuwa da ma'ana annabta wani lokacin kuma tana zuwa da ma'ana wadda ba ta annabta ba to sannan kafin mu shiga gaba wasu ce lukman annabi ne mun kawo sabanin malamai da abinda kuma an mafi rinjaye wasu ce kuma ai bakin mutum ne to kaga shi ma babu wani dalili ingantacce da yake nuna wato lukman bakin mutum ne balle a ce shi kadai ne an ka samu tarihi cikin annabawa an samu bakin mutum ne wasu kuma sun ce lukman abin nan ne mafauci ne yana fawa ka gani ko shi ma babu wani dai dalili har yanzu barumji kenan kenan annabi na wanda yake barumji duk da yake rumzanci ba wani aibi bane sana'a ce amma dai babu wani nasu da tabbatar da cewa annabi Luqman ya yi aikin fawa wallahu ta'ala alam wal qad atayna Luqman al hikmata an ishkur lillah Allah subhanahu wata'ala ce an ishkur lillah kai godiya ga Allah to nan muna da fuska ta karatun wato wannan aya guda biyu akwai anushkur lillah akwai anishkur lillah in mun duba imamu asim da kuma imam abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da kuma imamu hamza sun karanta anishkur lillah sauran kuma sun karanta anushkur lillah to kaga akwai wata ka'ida ta sarfu da take cewa wa in sakina lil taqaya faksir ma sabaq idan harafi masu sukuni biyu suka hadu to na farko ana masa kasra sai mu ce to wannan fil ghalib ne dan ga qira'a ingantatta wadda kuma ta zo anushkur an yi masa wato dhamma ba a ce anishkur ba kina sai zamanto ghalibi ne ba dole bane sai akan haka anishkur lillah ka gode ma Allah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode kansa ne ya gode ma ko ba haka ba domin amfanin godiyar yana dawowa ne ga uwa gare ka idan baka gode ma Allah ba kaka sa tsammanin ka cutar da Allah da wani abu duk iba duk abinda Allah ya umurce mu mu yi amfanin shi yana dawowa ne gare mu duk abinda Allah ya hane mu an gane ko cutar za ta dawo ne gare mu an gane ko to misali Allah ya ce kada a shagiya in an kace ka shagiya Allah bai maye dan ka sha giya kuma kai ne za ta cutar kai ne mutuncin ka zai zubar an gane ko to haka idan muka duba idan Allah ya umarce ka kai sallah kai ne zaka ci amfanin sallah idan Allah ya ce kai tauhidi kai ne zaka ci amfanin tauhidi dan kakka sa tsammanin ka cutar da Allah da wani abu an gane ko kuma Allah dan ya azabtar da kai ba wani dadi zai ji ba ko wani matsayi za a bashi ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kuma idan Allah ya umarce ka da abu ko ka gane ko baka gane ba akwai alkhairi ciki idan Allah hane ka da wani abu ko ka gane ko baka gane ba akwai sharri a ciki an gane ko to wannan to ashukru ana gode ma Allah shine sun ka ce ja'al an-ni'ma an gane ko fi ta'ati musdiha ka sanya ni'ima inda Allah ya umurce ka ka gode ma Allah da harshen ka dan haka in ka gode ma Allah da harshen ka ka sanya harshen ka inda Allah ya ce a saka shi iyayenka su bauta ma Allah ka saka su inda ka gode ma ni'imar Allah matar ka tabi Allah gurgurdon ikon ka ka gode ma Allah kudin ka ka sa su cikin aikin Allah ka gode ma Allah ilimin ka ka sa shi wajen karantarwa da da'awa ka gode ma Allah da ilimin da Allah ya baka na'am ga Allah shin yana shiga cikin gode ma Allah mutu Allah ya ba kudi sai ka rike abin ka kai ta cewa na gode ma Allah a wannan bai shiga ai ita dukiyar tana da nata godiya halshi yana da tashi nan kai ta halshi ne ba kai ta dukiya ba ko ba haka ba da Allah ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid duk wanda ya kafirce fa inna Allah ghaniyun hamid to Allah ghaniyun mawadaci na baya buƙatar komi ga kowa kuma shi yake ba kowa komai hamidun kuma nan ana nufin mahmud fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ana gode masa ko ka gode ma Allah ko baka gode ma Allah ba ana gode ma Allah kuma nan godiya ta Hamid tana nufin Allah ya cancanci a gode masa ko ka gode masa ko baka gode masa ba shi yasa alhamdu tana nufin gode ma Allah akan kowane hali ashkuru tana nufin gode ma Allah akan ni'imar da yi shi yasa suke cewa lakal hamdu lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma a'tait lakal hamdu ala ma qadaita wato godiya ta tabbata gare ka akan abin da ka zartas walaka shukru alama atait kuma kana da godiya akan abin da ka bayar sai zaman to ashukru yana da alaka da wato abin da aka bayar kenan wallahu ta'ala alam fa inna allaha ghaniyun hamid allah maudaci ne hamidun kuma wato wanda ake gode ma ne to a nan sai mun fahimci wani abu ya ce wa man kafara da wanda ya kafirce allah ghaniyun hamidun to ai ko baka kafirce ba kuma allah ghaniyun hamidun ne an gane ko to sai ya zamanto sai ya sai ya kasance kenan a nan abin da kamata mu fahimta akwai abin da aka shafi shi fa inna abin da suke kira nan wato almuwafaqa ba shine jawabu sharti ba hakikatan domin an ce wanda ya kafirce to Allah mawadaci na to kuma ko wanda ya gode ai Allah mawadaci na kenan nan sai yana nufin a'a wa man kafara duk wanda ya kafirce to bai zalunci kowa ba in ba kansa ba an gane ko kenan shi wannan ghaniyun hamid dalili ne akan jawabu sharti ba shine jawabu sharti ba an gane ko wa man kafara wato fa inna Allah ghaniyun hamid ai ko ko wanda wa man shakara fa inna Allah ghaniyun hamid Allah bai canzawa dan an gode mishi ko dan ba a gode mishi ba sai zamanto wanda ya kafirce to shi kenan wato gare shi cutar za ta dawo shine abin da a amsa haka yau aka rama kallawa yanzu wannan aya da muke karatu wajen abin da shayi a shukur ne wakfa za mu samu tarbawiyya a wannan wuri to abin da na so mu kawo ayoyin gaba daya sai mu dan fitar da abubuwan saboda kan lokaci ya muna halinsa to wa in qala luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim wa in qala luqman ibnihi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata ma mutanenka kinan uzkur iz qala luqman ibnihi lokacin da Lukmanu ya ce ma ɗansa kenan kaga wannan tarbiyya ce ta uba zuwa ga ɗansa kenan kuma ɗa namiji nan kenan mafi yawancin abin da zamu fitar shine abin da yake da alaka da uba ya tarbiyyantar da ɗansa wa huwa ya'iduhu ko kuma wa huwa ya'iduhu ko ba haka ba tunda imam in muka duba qalun da imam wato abu ja'far da imam abu amr ibn al-ala da imam al-kisai sun karanta wahwa baridan hala inji imam shatibi wa huwa ya'iduhu yana ma ɗansa wa'azi an gane ko yau'izuhu ne sai an ka ce ya'idhu an ka shafe wawan yana ma dan wa'azi yace ya bunayya la tushrik billah in muka duba akwai ya bunayyi la tushrik billah sannan akwai ya bunay la tushrik billah to kaga in muka duba hafsu shi ya karanta ya bunayya idan muka duba kuma ibnu kasir shi karanta wato ya bunai la tushrik billah sauran kuma qurra sun karanta ya bunayyi to anan kaga sai mun ja hankalin masu karatun ilmul qira'at sai sun yi hattara ɗalibin ilimi ya zama to qira'a guda ce ya sani kuma ya rinka kuskurantar da wani karatu wanda ya ji wanda bai san shi ba almuhimmu dai ya bunayya ya kai dan dana an gane ko asalin bunayya wasu sun ce asalin sunan da banawun ne kina asalin ya'un din shi wawun ce wasu kuma sun ce a'a banayun ne an gane ko ya'un ya'un ce kenan sun ce kuma ma asalin shi kasra ne bina yun ne domin albintu ake cewa wannan abin da ya shafi ilmu sarf kenan to bunayya bunaywun bunaywun to sai aka ce idafa zuwa gari sai aka ce bunayya kenan da wawun ta zo karshe ta hadu da ya'ul idafa sai aka shafe ta an gane ko sai aka ce bunayya a waɗancan da suke ganin in ya'un ce kuma bunayyun sai aka shafe wato ya'un guda an gane ko kuma ana fatha ga ya'un din a ce ya bunayya duk da yake mafi yawanci ana cewa ya bunayyi don ya saboda ya zamanto alamun idafa ce ta ya kai dan dana ina fata an fahimci ni kamar da ake cewa kitabi ko ba haka ba sai ya zamanto yana da kasra almuhimmu tasghiri ne akai nada ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah wannan hani ne shine hani mafi girma hani mafi girma shine hani daga shirka umurni mafi girma shine umurni na ibada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yace ma dan salatu shirk billah kada kai shirka da Allah to meye dalili sai ya bashi dalili yace inna shirka la zulmun azim wannan jumla tana matsayin jumla ta aliliya ai li anna shirka zulmun azim yace inna shirka haqiqa shirka hada Allah da wani shirka babba da kuma shirka karama riya wadda bata kai shirka babba ba almuhimu dai anan shirka babba yake nufi la zulmun azim sai ƙara lamun litta akidi ya nuna dan ana iya cewa inna shirka zulmun azim amma dan ya karfafa ma'ana yace inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma to kaga kalima ta shirka wato zalunci wani lokaci tana nufin fita daga cikin musulunci wani lokaci tana nufin a'a aikata abin da bai kai fita daga cikin musulunci ba shi yasa ɗaliban ilimi sai sun yi hattara da irin wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda a cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim da aya ta zo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kaga sai suka ce cikin mu wane ne an ce waɗanda suka yi imani kuma ba su hada wato imanin su da zalunci ba shi ko bai yiwa a samu dan adam wanda bai yi zalunci ba sai suka ce to kenan sai sun shiga cikin wuta sai ce a'a ba irin wannan zalunci ake muku zanci ba zalunci wanda yake da alaka da mi wanda yake da alaka da shirka kenan na'am shirka kenan to kinan kaga nan ya ba mu dama ana iya fassara wata aya da wata aya tafsirul qur'ani bil qur'an sannan ya ba mu aya ana iya fassara wata aya da waɗansu ayoyi at tafsirul mawdu'i kenan irin da ake hada wani mawdu'i na alqur'ani to inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma na'am yalla ki to wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaina an shkulli wa liwalidayka ilayya al-masir wa wasaina al-insan na an yi sabani tsakankanin malamai na tafsiri shin wannan magana ce ta Luqman koko wato magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi da ake kira al-faslu wal waslu idan in ka duba cikin ilimin balaga abu ne mai muhimmanci musamman cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kula da wannan babi sosai shin wannan magana wagga haɗe take ko ko rarrabe take idan muka ce maganar luqman ce kenan ya ci gaba da tafiya da yace wa wasainal insana mun yi ma dan adam wasici to kaga na sai zamanto in maganar luqman ce nan hikaya ce Allah ya kawo yadda ya maɗansa kamar yana nuna maɗansa Allah ya yi wasici ga ɗan adam an gane ko sai zamanto hikaya kaulin shi na an kai amma da lafuzan shi wato da irin uslubinsa domin Allah ya kamata ya ce wa wasa ibnahu an gane ko anna wasa ina insana in mun ce maganar lukman ce to waɗansu malamai sun tafi kan cewa maganar Allah ce dan dalilin da yasa Allah ya kawo wannan magana saboda galibi daga haƙƙin wato Allah sai mi sai haƙƙin iyaye to tun da shi ya kiyaye haƙƙin Allah to sai Allah ma ya ki kawowar zancen shi sai kawo cewa daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye domin in ka kiyaye haƙƙin Allah a cikin ‘ya'yanka sai Allah ya kiyaye maka haƙƙinka a cikin ‘ya'yanka ya sa su yi maka biyayya almuhimmu kenan dama kuma Qur'ani da ya kawo zancen yi mai Allah biyayya da manzonsa sai zancen mi sai zancen iyaye ko ba haka ba da ya ce ka ayi shirka haƙƙin Allah sai kawo zancen haƙƙin iyaye domin bayan haƙƙin Allah da na manzo sai haƙƙi na iyaye qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ko ba haka ba da sauran ayoyi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana to almuhimmu wa wasayna al insan nan ma nunun annunu lit ta'zim mun yi ma dan adam wasici bayan da nufin akwai alloli daban-daban ba wa wasayna al insan mun yi ma dan adam wasici bi walidaihi ga iyayensa to sai bai kawo ba mi an ka mishi wasici da shi kyautatawa dan wani wuri ya ce wasaina al-insana bi walidayhi ihsana ko husna kenan nan abinda aka mishi wasici da shi shine kyautata musu ya kyautata musu qawlan wa fi'lan hissan wa ma'nan qawlan ta fuskar zance wa fi'lan da ta fuskar aiki ma'nan wato abin da yake na ba a ganin sa wa hissan da abin da ake gani kenan kyautatawa ta shafi ta kowace fuska ta fuskar zuciyarka da kuma gabanka da dukiyarka da komai da Allah subhanahu wataala ya baka Sheikh Ibn Uthaymeen yace kyautata ma uwa yana da kishiya guda biyu rahmatullahi alai na farko cuta wa iyaye yana da fuska guda biyu kenan kishiyar kyautatawa akwai abin da yana da kishiya daya abin da yana da ki akwai abin da yana da kishiya biyu to wanga mai kishiya biyu ne kyautata musu shi an san shi to wato rashin kyautata musu ko ka cutar da su ko kuma ya zamanto kai baka cutar da su ba kuma baka kyautata musu ba ina fata an fahimce ni kaga waɗannan kishiya ne guda biyu kai baka ba mahaifinka kuɗi ba kuma baka ɗauki kuɗin mahaifinka ba amma kana da halin da zaka taimaka mishi baka taimaka mishi ba kaga wannan shi ma ai rashin kyautatawa ne yawa cutarwa ne wa bil wali wa wasaina al insana bi walidayhi game da uwayensa kyautata musu nan malamai na usulul fiqh suna da wata mas'ala da suke fitarwa shine suke cewa tarkul istifsal fi hikayati al hal ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال أبر أبو بأرر ربيش با في حكاية الحال ألوكة تند أكي بعد الأباري ينزل منزلة العموم في المقال ينا ضمن توع عام ينا دقى صيغ الأموم أو جمع لمن أصول الفقه دا داما دقى تكنسو كنان دي يتي بوالديه بيتي المسلمين با بيتي الكافرين با gane ko iyayen shi yace to kidan kaga wannan nuna dukkan iyaye za a mi za a kyautata musu ko da kafirai ne tunda ko ana iya samun su na'am ana samu eh su kasance musulmi ko ba musulmi musulmi na'am ko ɗaya daga cikin su ya zama musulmi ɗaya daga cikin su ya zama ba musulmai ba to almuhimu dukkan su dai za a kyautata musu malaman balaga ta alqur'ani suna cewa in ka ji qur'ani ya ce alwalidu yana nufin mahaifinka wanda ya haife ka an gane ko amma in ya ce al'abu wani lokaci yana nufin babanka wanda ya haife ka wani lokaci yana nufin ba wanda babanka ba kakanka ba ko na samansa haka al'ummu in ka ji qur'ani ya faɗi ta tana iya zama tuwa mahaifiya ko ba mahaifiya ba amma an ka ce alwalidatu ana nufin wanda ta haife ka balaga ce ta alqur'ani wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain nan iyaye waɗanda suka haifa sannan kuma al'abu baba wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad iyayen shi wanda suka haife shi ake nufi amma wani lokacin kalma ta al'ummu tana nufin ba mahaifiya ba ina fata an fahimce ni fa ummuhu hawiya kaga nan ummu ana nufin wani lokaci wuta saboda zai zumce ta wanda suka ce ummuhu bobuwar kansa kuma ummu wani lokaci ana nufin tushen abu huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul ummul kitabi wa ukhra mutashabihat yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab to kaga qur'ani yana bambantawa tsakankanin waɗannan lafuzza to don haka dai alwalidi an kace alwalidi mahaifi annabi yusuf yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub kaga na bi hanyar iyayena ibrahima to kaga annabi ibrahima ai baban shi don da haife shi ba wa ishaqa an gane ko a'a shi ba ma kakan shi bane matsayin uba yake tattaba kunnan sa ne an gane ko uban kakansa ne eh ko ba haka ba wa ishaqa ishaqa wa yaqub yaqub ya haife ya haife shi kenan ishaqa kakansa ne shi kuma ibrahima babansa ne tunda yana matsayin tattaba kunnansa ina fata an fahimce ni ko kama kunnai a wajen mu yadda ake cewa almuhimmu dai walidaihi iyayensa kuma anan sai mun yi hattara akwai masu kawo shubha na cewa kamar yanzu kaga walidaihi ba a ce bi walidihi ba wa walidatihi to kan sai su ce bi walidihi iyayensa kenan kaga masu auren namiji da namiji suna iya samun ɗa kenan sai su zo su ɗauki ɗa a OSOS tunda an ce walidaihi ƙato da ƙato kenan ko ba haka ba a'a nan akwai abin da ake kira at-taghlib ana nufin an rinjayar da bangaren namiji akan na mace an gane ko shi ba a ce bi walidihi ba wa walidatihi dan haka qur'ani bai yarda da namiji ya aure namiji ba mace ta aure mace kan wani ya kafa hujja da wannan aya babban dalili ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kaga kashe shaytan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna asalin dan adam na duniya kuma namiji ne da mace kaga bai yiwa a ce namiji ne da namiji suke tare sun ka haihi duniya dole namiji da mace ne za su haduwa su ba da yaya kidan wannan taglibi ne aka yi dan haka kawai ya zo ya fassara aya da wannan tana yawa yana son kuɗin turawa 'yan luwaɗi. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin to nan akwai abin da malaman balaga suke kira wato zikrul khas ba'd al'am ko kuma akwai zikrul am ba'd al khas ulli ihtimami bihi kuma akwai abubuwa ai an ce walidaihi iyayensa to ayu da uwa da uba sun shiga ciki to amma kuma sai aka ce hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyar shi ta dauke shi rauni akan rauni ina fata an fahimce ni to kaga an fitar da uwa saboda tana da wani abu da take banta da shi kenan ana iya a kawo am sannan a kawo khas ko ko a kawo khas sannan a kawo am ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku wadanda kuka yi imani ku yi ruku'i ku sujada ku bauta ma ubangijinku ai da ruku'i da sujada zo cikin daga cikin ibada to wannan in dalibin ilimi bai fahimce shi ba kaga akwai matsala tanazzalul malaikatu war ruhu fiha malaiku suna sauka da ruhu malaika jibrilu ai shi ma yana daga cikin malaiku saboda muhimmancin sa da matsayin sa cikin malaiku shi yasa akai wannan to nan da a nuna abin da uwa take banta da shi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahan mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni wa fisaluhu fi amain sannan kuma an yaye shi a cikin shekara biyu malaman fiqihu anan suka yi istinbati na cewa da wannan aya idan aka hada ta da waɗansu ayoyi za a gane ciki yana tsayawa ne akan wato karamcin ciki yana iya tsayawa ne daga wata shidda idan muka duba akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani mai girma misali aya wadda take a cikin suratul wato baqara tace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wal walidatu iyaye yurdi'na auladahunna suna shayar da ƴaƴansu nono hawlaini kamilaini shekara biyu to nan ga shekara biyu nan ma an ce wa fisaluhu fi amain za a yaye shi a cikin shekara biyu kenan mun samu shekara biyu suna da wato abin da ake kira wata 24 to sannan kuma a cikin suratu wato suratul ahqaf Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa hamluhu da ɗaukar cikinsa wa fisaluhu da yaye shi salasu na shahran wata talatin ne kenan idan muka haɗa waɗannan ayoyin da ayar da ke cikin suratul luqman da wadda ke cikin suratul baqara da wadda ke cikin suratul hashri za mu ga cewa wata talatin idan aka fidda shekara biyu a cikin su za a samu wata ashirin da hudu kenan ɗan da aka haifa a wata shidda wato zai zamanto ɗa ne kenan idan mutum ya auri mace ta yi wata shidda da ciki kenan ta haifi ɗa to ba a cewa ɗan shege ne duk da yake mafi yawancin mutane ana haihuwa su ne wata tara akwai shekarau mai shekara ɗaya akwai kuma wanda ake haihuwa da wata bakwai ɗan watan bakwai wanda shi galibi yana rayuwa a al'ada sannan kuma ɗan wata takwas galibi bai cika wato rayuwa ba wannan kuma al'amari ne na Allah ba dole bane dan yana ɗan wata takwas sai ya mutu almuhimmu dan Allah ya ce wa fisaluhu fi amain sai Allah ya ce anishkurli wali walidayka anishkurli ka gode mini wali walidayka ka gode ma iyayenka to anan alwawu da anka kawo duk da yake wawun nan tana matsayin wawul atfi amma ba ana nufin irin yadda ake gode ma Allah ba irin haka ne ake ake gode ma iyaye domin haƙƙin Allah ya gabaci haƙƙin iyaye anishkurli wali walidayka ka gode mini sannan kuma ka gode ma iyayenka ka'idar larabci ko a zahiri ana iya cewa summa walidaika sannan ka gode ma iyayenka saboda su ne dalilin kasancewa ka samar ka anan duniya amma ala ayyati hal idan abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake banta da shi kamar ma sha Allah wa shi'ta han manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan abinda ka so abinda Allah ya so da wanda ka so sai ce a'a a zaka ce abinda Allah ya so kenan sai ka ce sun masha a fulan amma godiya da yake su ma iyaye ana gode musu don haka anishkurli wali walidaika ka gode mini ka gode ma iyayenka duk da yake godiya ta bambanta ta iyaye da wadda ba ta iyaye ba ilayyal masir gare ne ma kuma take asalin maganar al masiru ilayya sai an ka ce ilayyal masir gane ne ne kadai ni Allah makoma take ina fata an fahimta to don haka wannan abin da zai zamu ce karkashin wannan aya kina a gurguje sai Allah kari gaba yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma نعم صاحبهما في الدنيا معروفا نعم.
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون na'am Allah ce to wa in jahadaka idan iyayenka suka yaƙe ka suka tsaya tukuru ala an tushrika bi kai shirka da ni an gane ko ma laysa laka bihi ilmu abinda baka da ilimi akan sa to anan sai wadansu malamai suke cewa eh, akwai wani sahabi wanda mammarsa eh, ta ji labarin ya musulunta Eh, to shikenan shi kuma ta ce to tunda haka ne zan daina cin abinci eh, s- sai na mutu da yunwa a rinka aibanta ka eh, sai suka ce to wannan kissa ta sabka ne akan sa da laraba suna tsoron aiki yawwa suna tsoron aibi idan muka duba kuma cikin suratul eh, ankabut ya ce wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun idan sun yaƙe ka don ka yi wato shirka da ni sai suka ce to me yasa can an ka ce nan aka ce ala wadda take nuna kamar abu yana saman dan adam nan ko litushrika lamun wadda ba ta da karfi irin ala sai suka ce saboda wannan kissa ce shi wannan sahabin sai ya nuna ma wato mahaifiyarsa cewa ba zai bar addini ba to ta yi kwana ɗaya kwana biyu kwanaki dai bata ci abinci ba a ƙarshe sai ya zo ya ce da ita ya mamma wallahi da kina da rai ɗari wannan ya tafi wannan ya tafi har su ƙare guda ɗari to ba zan bar addinin da nake akan shi ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa daga cikin malaman hadisi suna nuna cewa wannan kissa ba gaskiya bace bata inganta ba almuhimmu dai ita ala tana nuna abu ne an nuna karfafawa saboda nan ana zancen iyaye ne an yi maganar wato kyautata wasu an ba da misali can cikin eh, suratul ankabut ba a kawo kissan mutum da eh, ɗansa ba nan kuma an kawo kissan mutum da ɗansa a ayyana cewa yana da hikima to duk da haka dai shirka Allah bai yadda ba ka yi ma iyayenka biyayya a cikinta na'am sannan bi ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi ba ana nufin mutum ya shirka yana da ilimi ba duk wanda ya shirka bai da wani ilimi nan sifa ce wadda take nuna kashifa inji malamai wadda yake nuna munin abin da dan adam ya aikata ba wai dan abin ya halatta ba babu wanda zai yi shirka da Allah ya ce yana da wata hujja ina fata an fahimci ni fi ma laysa laka bihi ilmun fala tutaihuma to kakkai musu da'a nan me yasa Allah bai ce fala wato fa aqihima ba ka saba musu yace fala tutaihuma saboda usulubin ka saba musu wani zai iya nuna zai jin dadin cewa kina an ce Eh, a saba musu haka.
kiran a fito fili a yake su a'a sai Allah ce fala tuti'huma inji ba musu sa'adi nan sai ce kada kai musu da'a dan a nuna maka rashin yi musu da'a ba dai yake da a ce ka saba musu ba haka haka ina fata an fahimce ni an gane ko wannan eh, istinbati ne na ɗaya daga cikin malaman Saudiya wallahu ta'ala alam fala tuti'huma ka kai musu da'a shi yasa idan suka cilasta ka abu kana iya ce musu to amma in ka tafi sai ka shiga sha'aninka ina fata an fahimce ni sabanin wanda yake ganin a'a shi bari ma in sun ce kai yayi abu tun da ma addini ya ce Gadan ya.
bari ma ya zo gaba gare su yayi ya nuna musu su jima haushi in suna ji ba haka ake nufi ba Eh.
ka kauce ba dole bane Eh, in yayi magana ɗaya biyu uku ya gare abin bai da amfani a dole zai daina haka sosai wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka abutakance su a cikin duniya abukantaka mai kyau eh, irin yadda anka al'adanta da kyautatawa na'am an gane ko ma'ana kenan kyautata musu abu ne to kaga wanda yake nuna cewa koda sun zamanto mutane ne ba na gari ba eh, tunda wa zai umurci dan shi da shirka in ba mutumin da yake kafiri ba Gaskiya.
to kaga wannan nuna cewa ana kyautata musu koda sun kasance mutane ne na gari wato eh, kasancewar suna kafirai bai hana a cu- a kyautata musu Na'am.
wattabi' sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya maida al'amarinsa zuwa gare ni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ko wattabi' sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka maida al'amarinsu zuwa gare ni sune annabawa kinan man tana iya zamantowa nan mutum guda ko kuma man tana iya zama mutane masu yawa kinan annabawa da da waɗanda suka yi koyi da su na'am
Eh, summa ilayya marji'ukum sannan gare ni ne makomakku take nan ba a ce summa marji'ukum ilayya ba dan a nuna maka ga Allah ilayya marji'ukum ai la ila ghairi makomakku gare ni take malaman lugha suka ce ya kamata a ce marja sai an ka ce marja malaman sarf suka ce wannan wato masdar ne mimi eh, kenan ya zo ala ghairi alqiyas sima'ini fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce zan baku labari ga abin da kun ka aikata Allah zai baku labarin abin da kun ka aikata kenan duk abin da ka aikata ka sani cewa Allah zai baka labari sai dai malamai sun ka ce nan kinayatun anil jaza na ana nufin sakamako domin dan Allah ya baka labari ba shi kadai na aka jira ba Eh.
yanzu misali a ce mutum yayi kaza yayi kaza kiyama an ka zo an ka ce kai kaza kai kaza kai kaza to shi kenan bayani ya kare a'a sa a sakan kama in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran na'am da haka kinaya ne Allah zai baka labari kuma zai sa kanka ma amma sai an kace za a baka labari domin an baka labari an sani to ana da iko a kanka babu wanda ya isa ya hana ai maka hukunci na'am akramaka Allah sai Allah ya ce ya bunayi إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله نعم.
إن الله لطيف خبير to ya bunayyi idan muka duba eh, jamhurul qurra sun karanta da ya bunayyi amma shi imamu hafs ya karanta ya bunayya ko ba haka ba anan wuri hadda ibnu kathir ya karanta ya bunayyi babu sabani kenan eh, ibnu kathir ya bi jamhur ya bunayyi ya kai karamin dan dana ko ya bunayya an gane ko ko ya kai karamin dan dana wanda ya bunayyi in an ce ya bunayyi kuma kamar ya kai karamin da ba a danganta shi ba shine bambanci can wancan wuri da muka ce ya bunayyi ba mu faɗi fassara ba kuma suka ce al ibnu daga wato al bina'u ne daga gini domin baba shine ya gina ɗansa ma'ana kenan ta fuskar Allah ya bashi ikon yan haihuwarsa Eh, istiqaq al kalima kenan abin da su malamai su- sarfu suka cewa innaha in taku misqala habatin min khardalin ko innaha in taku uh, misqalu habatin min khardal wato ya kai karamin ɗanɗana ka sani cewa innaha wato shi yadda sha'anin yake ko innaha wato abin da ka aikata in taku misqalu habbatin min khardalin an gane ko in ta kasance ko kuma in taku misqala habbatin min khardal tunda muna da karatu eh, guda biyu anan in muka duba imamu nafi' eh, da imamu abu ja'far su ai su adda innaha in taku misqalu habbatin nan kana sai ta zamanto ta amma in wujida misqalu habbatin min khardal kina in an samu in taku misqala habbatin kuma qira'a ta jamhur in ta kasance kina in taku lil fi'la ko awil khasla ko ma menene in takun al fi'latu mithqala habatin aikin da zaka aikata in ya zama to gurgudon kwaya na khardal khardal wani dan icce ne da ake cewa koima domin nan mutane suna cewa zarra ba zarra ake nufi ba khardal nan koima ne wani icce ne da ake cewa koima iccen koima to yana da ƴan ƴaƴa kanana kanana an gane ko wasu su ce zarra ake nufi ba zarra ake nufi ba kuma zarran nan da ake zance waɗansu malamai suna fassara ta da tururuwa an gane ko waɗansu malamai suna fassara ta da wani ɗan abu da ake gani idan aka liƙe window hasken rana in yana zuwa ana taga ana ganin wani ɗan abubuwa ƙanana ƙanana shine zarra to shine abin da malamai suka fi fassarawa amma akwai zarra wani abu wanda ba a gani sai an sa irin abin da na'urar nan ta ƙara ganin ido eh, to sai ibnu usaymin ya ce a fassara zarra da wannan bai dace ba saboda a wannan lokaci su eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da Qur'ani ya sabka a lokacin su bu san wannan zarra ba kidan sai dai mu fassara shi da tururuwa ko kuma mu fassara shi da wato wannan dan abin wanda ake gani ta window idan ha- hasken rana ya ya hudu eh, haka.
to amma waɗansu malamai suka ce a zarra din ana iya ɗauka shi matsayin wato kinayatun anil sigar duk abin da yake eh, karami an gane ko to kenan sai ya zamanto hatta da wannan ita za ta iya shiga ciki to kuma wannan zarra din zaka ji waɗansu suna cewa abu ne wanda babu wanda ya fi shi zama karami wannan kuskure ne Mm.
domin alqur'ani Allah ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa la asgharu min dhalik wa la akbaru illa fi kitabin mubin kaga Allah ya ce wa la asgharu min dhalika akwai abin da yafi zarra zama karami wanda dake cewa su ita ce karamar halitta wannan fasara ta su tana da rauni wallahu ta'ala alam an gane ko Na'am.
to abinda zaka aikata fata kun fi sakhratin ka aikata shi a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin kasai nan da yace fi samawati ba ana nufin dan adam zai iya zuwa a sammai ba amma ala sabilil iftirat ko da dan adam zai iya zuwa a cikin sammai ya aikata abu aw fil ardi ko ko a cikin kasa an gane ko ya boye ma'ana ya tafi ko cikin daji ko ko ya rame cikin kasa tunda yanzu muna da manya-manyan gidaje na shakatawa na duniya da ake yi cikin kasa irin eh, shuteran da karkashin ruwa da komai da irin jiragen da ke bi karkashin teku to ko da irin wannan ne fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard sai ce ya'ti biha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da ita ranar tashin alkiyama don mi inna Allah Allah latifun nan mai- kana iya fassara shi mai ya san abubuwa eh, latif ya san abubuwa manya da ƙanana ko kuma latif eh, yana nufin Allah mai tausayi na kinan ma'ana zai zo da ita ranar tashin alkiyama tausayi ya yi haƙuri an gane ko ya barka an je kiyama yana iya kama ka a nan duniya to kuma latif yana iya ɗaukar eh, wanda ya san abubuwa ƙanana da manya khabirun sai zama to ta'kidi ne Allah ya san eh, ko kuma khabirun mai baka labari na ko ko Allah latifun ya san da su khabirun kuma cikakken sani kenan nan da yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban eh, Allah yana da sani kuma ba sanin ɗaya ba zai baka labari kuma ba ba da labarin ɗaya ba zai sa kanka maka da abin da ka aikata na'am قال كتا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ya ce ya bunayyi ya kai karamin ɗanɗana nan eh, jamhur sun karanta ya bunayyi hafsu ya karanta ya bunayya ya kai karamin dan dana ko ba haka ba amma shi ibnu kasir nan yana da abun ga imamu bazzi shi ya karanta ya bunayya ya bi kenan imamu hafs shi kuma imamu qumbul ya karanta ya bunayyi an gane ko sabanin can kuma shi ibnu kasir ya karanta tare da jamhur ya bunayyi ya bunayyi ya kai karamin dan dana aqimis salata ko ya bunayya ya kai karamin dan dana ko ya bunayyi ya kai karamin da ba a ci bai danganta shi zuwa gare shi ba anan aqimis salata ka tsai da sallah ba wai kai sallah kawai ba a'a yace ka tsai da sallah ka tsai da sallah tsai da sallah daban yin sallah daban aqimis salata ka tsai da sallah da lokutanta ka yi ta cikin lokutanta tare da natsuwa irin yadda Allah subhanahu wataala ya ce kaga kina wanda ke nuna mana sallah ta ta zama cikin shar'o'in da mutane da suka gabace mu tunda Luqman ya gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am aqimis salata ko mu ce annabi Musa shi Allah ce wa aqimis salata li zikri dan wani an ce Luqman tana ga kai mun rigima amma an ce annabi Musa ƙarya ta riga ta ƙari aqimis salata aslin sa aqwimis salata domin aqama ne yuqimu to shi ko yuqimu yuqwimu ne aqwim to amma sai an ka samu illa wato ita abinda da ta zo sakina wawun sai an ka ce aqimis salata aka shafe wawun aqimis salata ka tsaye da sallah wa amur bil ma'rufi kai umurni da abu nagari wanha anil munkar kai hani da abin da yake bai da kyau nan ya zo zuwa ga wa'azi kenan sai ce wasbir ala ma asabak kai hakuri da abin da zai samun ka wasu malamai sun ce kenan wasbir ala ma asabak kai hakuri da abin da zai same ka idan kana wa'azi domin duk mutumin da ke wa'azi to kurakuransa shine mutane suke kokarin su zakulo ko kanana ko manya ko ko in wani dan uwansa yayi kuskure in wani malami yayi wata banda sai a ce ai duk malaman haka suke misali wani malami ya yayi wani zalunci an bashi kudin kuɗi ya taba sai a ce ai duk malaman nan maciya amana na wani malami kuma ko wani ma tana ba malami bane rigan mallamta kawai yasa sai ya je a ganshi da wata mata shi na fira da wata mata bisa hanya sai a ce ai duk mallaman nan son mata gare su eh zinat ma suke aikatawa to kenan duk lokacin da kace zaka yin wa'azi zaka samu matsala za a yi suka ka ko gaba gare ka ko ko bayan ka daga kenan dai kai hakuri wasu musu wace wasu bir alama asabaka nan yana mishi bayani akan kaddara ta Allah idan ta zo maka kai hakuri da ita inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin ababe waɗanda suke azmil umur nan sai zamanto an yi idafan masdar matsayin sifa yake wato inna zalika min min al umuri al ma'zuma shi daga cikin abubuwan da suna buƙatar ɗaurarren niyya amma sai an kace min azmil umur an gane ko an kai idafatil masdar zuwa ga wato mawsuf ɗinsa min azmil umur wato yana buƙatar niyya mai ƙarfi al'azmu ita shi ne alƙasdul mu'akkad niyya mai ƙarfi fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai daura niyya sai ka dogara ga Allah to almuhimmu dai waɗansu malamai suka ce to anan an ce min azmil umur a cikin suratul ali imran an ce shi ma min azmil umur da Allah subhanahu wataala ce wato latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur amma a cikin suratul shura sai aka kawo lamun wato walaman sabara wa ghafara fa inna dhalika lamin azmil umur to shine aka ce wannan lamun kin menene hikimar kawo ta sai suka ce nan wato umarnin da an kai na hakuri na wa'azi ne ko ko na musibar da za ta same ka can kuma cikin suratul baqara an yi zancen magana da za a faɗa akan mutane da sauran cututtuka da za a yi musu amma nan a cikin suratul shura ana zancen sabara kai hakuri nan ba hakuri sai an ka ce wa ghafara kuma ka yafi to kaga wannan yana bukatar mi yana bukatar sai an to shi yasa sai Allah ƙara lamuna a can shi yasa babu wani harafi a cikin alqur'ani wanda zaka zo ka iske babu dalilin da yasa aka saka shi eh yana da ma'ana to amma sai dai wanda bai sani ba na'am sai lagi to la tusa'ir khaddaka la tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha إن الله لا يحب كل مختال فخور نعم ولا تصعر خدك للناس wannan ita ce qira'a wato ta Imam Asim haka karanta wala tusa'ir khaddaka linnas sannan kuma Imam Ibn Kathir haka karanta da kuma Imam Ibn Amir da kuma Imam Abu Ja'far da Imam Yaqub wala tusa'ir khaddaka linnas sauran sun karanta wala tusa'ir khaddaka linnas to in an ce tusa'ir da tusa'ir duka ma'anar su guda ce sai dai fi'ili ne wanda ruba'i ne in an ce sa'ara yusa'iru tas'iran shi ko wancan sa'ara yusa'iru musa'aratan an gane ko ko wato sa'aran domin shi fa'ala yana da masdar guda biyu qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan sa'ara yusa'iru sa'aran wa musa'aratan wanga ko sa'ara yusa'iru tas'iran guda ne gare shi to kenan kakka daga kanka asalin shi daga soyariya ne soyariya in ji malamai suke cewa wato kamar wani icce ne wanda idan raƙumi bai da lafiya to yana da kamar abin da ake ce ma kazuwa to sai a sa mishi wani icce sai ya tsaya ga wuyansa wanda zai hana shi ya lankwaso domin idan ya lankwaso ya sosa to abin zai daga, wuyansa ko bakinsa zai tashi zuwa ga jikinsa gaba ɗaya to sai a ɗaure wuyan sai zama to ko yana son lankwasa ba zai iya lankwasawa ba ta wannan abin nan har wani sha'ir yake cewa wa inni wa qad atanasal hamma inda dikarihi kanajin alaihi sai'ariyatu mukdami wa qad atanasa alhamma ina yin kaman naman ce da abin da ya dame ni na bakin ciki atanasa ba wai na cito ba nayi kaman naman ta amma ban manta ba alhamma bakin ciki inda dikarihi lokacin da tuna da shi yace to kanajin kamar raƙumi ne alaihi sai'ariyatu wanda an ka sanya ma wannan iccen a wuyansa mukdami yana daurare ina fata an fahimce ni to kaga dai wannan ita ce wala tusair asalinta wato a yaren larabci sai mun yi hattara kuma akwai sa'ara da kuma da sinun in an ce sa'ara yusairu tas'iran shine ya kunna wuta wa idal jahimu su'irat ko ko sa'ara yusairu tas'iran ya sanya ma kaya farashi as-si'r yawa to wala tusair khad yawa inna Allah na'am wala tusair khaddaka lin-nas kakka daga kakka kauda kaga kamar yadda wancan raƙumi wuyan shi ya karkata don an samu icci to kakka karkatar da haddaka kuddukukinka kuma tunka yana nufin kanka kenan linnasi ga mutane ma'ana ka kau da kanka in kana kallon mutane kamar a gefe ne kake kallon su su ba komai bane ko kuma kakka daga kanka sama kana ganin ma kamar mutane ba kowa bane wala tamshi fil ardi maraha yace kada ka yi tafiya bisa ƙasa kana mai takama wato maraha yamrahu kenan fa'ala yaf'aluni kada ka yi tafiya kana takama bayan ƙasa inna Allah nan ma sai bashi illa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son mukhtal mai takama mukhtal mai tafiya yana takama yakhtalu fi mishiyatihi an gane ko fakhurin mai yawan alfahari muni kaza muni yan gida kaza muni muka iya kaza muni masu kaza Allah baya son wannan to kaga wannan abubuwa ne da bashi illa ta nuna cewa dalilin da yasa kai ya aikata wannan aiki kenan nan ma kana da mawdu'i cikin alqur'ani duk inda an ce inna Allah yuhibbu sai ka so ka sami duk abin da an ka ce Allah yana son masu waɗannan aiki sai ka yi inna Allah la yuhibbu duk ayin da sun ka zo la yuhibbu sai ka fitar da abubuwan da waɗanda Allah baya son masu aikata waɗannan abubuwa kamar nan yadda yake wala tashi fil ardi na'am kamar malamai suna kawo daga cikin lataif cewa mafi yawanci in an muna na wasu abu aika da mutum ke ana jingina su zuwa ƙasa masana al-fasad a ce la tusidu fil ardi ba da islahiya na'am masana al-ulu na'am tilka dar al-akhirah najala la yudu'u fil ardi wala fasad na'am fil ardi na'am da inna fir'auna ala fil ardi na'am na'am ana nuna cewa dai saman dai kasa ka taho kuma saman da za ka kuma bai kamata kuma kana ta kamata na'am kuma a nuna maka dan adam bai iya rayuwa in ba bisa kasa ba duk iskancin ka da zaka yi nan fa eh bisa kasan na zaka iya yin shi tunda baka iya tsaya sama kai iskanci Allah dai ya mana amin amin eh ai gare gaba da matsaya mu koma ta ma Allah ya waqti fi mashika waghdud min sautik na'am inna ankara al aswati la sautul hamir to na anan sai mun dan fitar da wani abu muhtal mai tafiya na takama wadansu sun fitar da takama a sahun yaki takama ga kasahun musulmi ga sahun kafirai mutum ya ɗauki takobinsa ko bindiga sai yi wani abu na nuna takama da isa dan yawa dan ya nuna karya su to wannan bai shiga ciki sannan fakhur alfahari sai mun mamanta tsakanin alfahari da bayyana ni'imar da Allah ya mutum da Allah cewa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'ima Allah kai bayani kenan in kace Allah ya min kaza ba ta fuska alfahari ba wannan ba za a saka shi a ciki ba dan mu fahimci wannan da kyau waqsid fi mashika yace ka takaita qasada shine amma shay'a ya nufaci abu sannan qasada yana nufin istiqama abin da ya daidaita wa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'ir kuma yana zakkuwa da ma'ana wato nan ta wato tawassut kenan nan yana nufin kai tafiya tsaka tsakiya ba a son mutum ya rinka tafiya zabta zabta ba a son kuma mutum ya tafiya mun ce mun ce zabta zabta ba kowa da fahimta da sauri kenan da gaggawa kuma ba a son mutum na tafiya yawa kamar an koro shi ko da yaushe sannan kuma ba a son mutum yana tafiya tafiya irin ta wato kamar hanwainiya kenan ka zamanto tsaka tsakiya yawa yawwa to kaga wannan ya kamata mutum ya nisanci irin wannan tafiya waghdud min sautik kai kasa kasa da muryarka duka wannan ana magana ne inda ake bukata domin in zaka kira wani an ka ce kai kasa kasa da muryarka tana ba zai ji ba kiran sai an daga murya wajen khutuba kuma kaka zo kana magana ba a jin abin da kaka faɗi ko wajen karatu ko wajen muhadara nan tana ana nufin wajen fira sannan kuma qasid fi mashika ba ana nufin in kana cikin uzuri ba dan wanda ga jin zawo kaga ko an ce mai qasid fi mashika wallahi bai sauraron ka sai dai in ya kare ke sannan a zancen wanga kenan in babu uzuri ka san mutane wani lokaci nassi tana bayuwa na bukatar kaidi amma ba sa son su hankalta ma wannan sai ya faɗa mishi dalilin da yasa yace kasa kasa da muryarsa inna ankara al aswat la sautul hamir mafi munin sauti shine sauti wato na jakki idan ya daga muryarsa hadisi ya zo cewa in ka ji sautin jakki sauti ne na wato ya ga shedan kenan shedan ya wulga in ka ji sautin zakara abin nan ya ga kamar abin nan lokacin alkhairi ne kenan na'am ma'ana kenan shi idan mutum ya ga saudi jaki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya nemi tsari na'am wa idza sami'tum sauta diyaka na'am
fas'alu Allah min fadli na'am kenan akwai alkhairi na'am sun ga mala'iku to aya ta karshe duk ba ta cikin suratul luqman ba ta cikin qissar luqman da zamu kawo ta sai mu fitar da mas'aloli na tarbiyya a ciki alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi shin buku gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai kaga wannan yana nuna cewa ashe mu zuba ilimin mu mu gane arzikin da ke cikin kasa mu amfana da shi kan mu yi zamne mu ce sai turawa sun hako mu da arziki sun yi muna mota sun yi muna jirgi Allah ya ce ya hore kenan asalin abubuwa halatta ne amma ba ma amfani da hankalin mu sai dai mu bari turawa su yi amfani da hankalin su don su gane waɗannan ababen wa asbaga alaikum ni'amahu ko ni'amatan wa asbaga Allah ya zubo muku asbaga shine zubowa alaikum gare ku ni'amahu ko ni'matan in mun ka diba ni'amahu imam wato abin nan hafsu ya karanta da ni'amahu da kuma imam nafi' da imam abu ja'far da imam abu amr ibn al-ala kina Allah ya zubo muku ni'imomin sa in mun ka dauka kuma qira'ata baqiya wa asbagha alaikum ni'matan Allah ya zubo muku ni'ima zahiratan wa batina to kaga in mun ce zahiratan wa batinatan ni'iman nan zahira ta bayyane in mun ce ni'matan ni'ima ta zahira ta bayyane wa batina da wadda a koyi in mun ce ni'amahu kuma ni'imomin Allah zahiratan waɗanda a bayyane waɗanda a koyi to menene bambanci tsakanin kira'o'in can ni'matan nan ya kawo shi suna ne na jinsi dukkan jinsin ni'imomi yake nufi nan ko ni'amahu yana nufin ni'imomin sa ya kawo shi a matsayin jam'i kenan waɗannan kira'o'in ba su karo da juna ba wa minan nas daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai wanda zai yin jayayya a cikin al'amarin Allah fillahi nan ba ana cikin cikin Allah ba a'a ana nufin cikin al'amarin Allah fi amrillah bai gaida ilimin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba da ta zo masa ta littafi wala kitabin munir kuma bai da wani littafi wanda yake mai haske wato soki burutsu ne ashe dole mutum sai ya samu wani dalili wanda ya kirkire shi na'am da littafi na'am
wala kitabin munir munir na'am to aka rama kalla idan muka zo farko farkon kissa za mu iya cewa wani dauri ita gode ma Allah take taka wajen tarbiyya to kenan yanzu zamu istinbatin tarbiyoyin da ya kawo mu rarraba su kenan nan dai na farko godewa Allah yana sa ka duk alkhairin da kake nema na duniya ka samu domin Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in kun gode mini zan kara zan kara muku in kun kafirce kuma azaba ta mai radadi ta shi yasa wadanda suke cewa ashkuru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud ashkuru gode ma Allah qaidun da baibiya ce daurewa ne lil mawjud ga abinda Allah baka sai Allah ya sa masa albarka wa saydun lil mafqud kuma farauta ce ga abinda bai zo ba a gurguje ke haka yawa sai kuma wajen dinta wa ita qala kuma libnihi wa huwa ya'izuhu Na'am.
ya abin da shahi wa'azi na'am yana masa wa'azi sai ya nuna tausayinsa zuwa gare shi Mm.
ya bunayya kaga ba da yake ba ba baban shi bane balle ya nuna girmamawa sai ya nuna tausayi ya kawo is- tasghiri Mm.
ya bunayya la tushrik billah ka kai shirka da Allah Mm.
to nan kuma sai mu gane cewa in za a fara wa'azi za a fara ne da abin da yafi muhimmanci shine shirka da Allah Mm.
shi yasa hatta da annabawa suna ma ƴaƴan su wasiya ko da annabawa ne su gani idan aqida su ingantatta ce ko in aqida ta samu matsala Eh.
am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga annabi yaqub cikin ƴaƴansa dai annabi yusuf shi muttafaqun alaihi annabin Allah ne sauran kuma an yi sabani to amma annabi yusuf annabin Allah ne yana karɓar wahayi annabi yaqub yana karɓar wahayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi masa wato abin nan eh, na'am sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Yaqub ya yi ɗansa wato tarbiya annabi Yusuf ya kira shi cewa wa zai bauta ma kenan aqida ko annabi kake ana iya tunatar da kai da ita kuma da ita ake ya ayyuhan nabiyyu illa na'am na'am ya annabi ka ji tsoron Allah ka ko ga an ce annabi ji tsoron Allah balle ma wanin sa eh haka na'am yato huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya bayyana mishi kuma illa shina da kyau wani lokaci in mutum ya aikata abin da bai dace ba ka nuna mishi illar da tassa cikin tarbiyya ba dole bane amma ka nuna mai fa abin nan ga matsalar sa shi yasa daga ce ma dan ka zan da ke ka idan ka taba wayar wuta sai ka ce mai in an taba wayar wuta mutuwa ake yi na'am na'am
yawa sai kuma nan da Allah ke cewa wasain al-insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amai cikin nan wani waqafa za mu samu na tarbiyya to na anan waqafa tarbiyya shine mu gane daga haƙƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na iyaye amma nan yana buƙatar kaidi banda mace idan ta yi aure daga haƙƙin Allah haƙƙin manzo idan ta yi aure sai haƙƙin mijinta don katta ga kamar haƙƙin iyayenta ya fi na mijinta ko ba haka ba shi yasa bata da izinin fita sai da izinin sa bata da izinin ta yi azumi sai da na nafila sai da izinin sa bata da izinin dukiyar ta ma abin da ya wuce sulusi ta yi kyauta sai da izinin sa da sauran dai abubuwa wai akan Allah kafin mu ci gaba kai tsaye na'am wai tarbiyyar nan wani wani ne yake ma ita na mun mun ce baba ne yake ma ɗansa tarbiyya amma a mafhumul amma ita tarbiyya ko ana ma ko tarbiyya da yana yi ma uba uba na iya ma ɗansa tarbiyya ɗa kuma shi na iya ma babansa tarbiyya annabi ibrahim ya yi ma babansa wa'azi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a mutum na iya ma matansa tarbiyya kamar yadda Allah ya yi zancen tarbiyya ga gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik miji ma matansa tarbiyya mata kuma tana iya ma mijinta tarbiyya an gane ko ita tarbiyya har malami ma ana iya masa tarbiyya yanzu akan wani malami da ya bijire ya yi wasu abubuwa sai da an ka tara malamai aka yi masa tarbiyya aka yi masa saitin hama kamar yadda shakka kabiru gombe ke ce a yi mutum sai ta hama ko ba haka ba to da haka da ita tarbiyya babu wanda ba a yi ma tarbiyya bal ma har dabba ana mata tarbiyya ga ka ta ana karantar da ita fakulu mimma amsakna alaikum tuallimunahunna mimma allamakumullah kuna sanar da dabba abinda Allah ya sanar da ku an gani har da dabba ana masa ana mata tarbiyya idan tana dauka haka na'am
to Allah ya samu cikin wa'anda suke yi mutane tarbiyya na'am to sai kuma abin da ya shafi nan eh to anan cikin karkashin wannan aya ta iyaye za mu gane cewa akwai wani abu kaga luqman mun ce wagga wasanil insana tana yiwa maganar Allah ce ko kuma maganar luqmanu ce idan mun ce maganar luqmanu ce kenan Allah ya hakaito ta da nashi bayani cewa wasaina in kenan kamar luqmanu ma nan da yake yayi bayanin haƙƙin Allah sai Allah bai ce ba wa wasa ibnahu ba in kuma mun ce kuma Allah ne ya kawo wannan saboda dama daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye to anan abin da muke son mu ga mu ga ma mutane babbar tarbiyya shine idan ka kula da haƙƙin Allah cikin ƴaƴanka to Allah zai shirya maka su yanzu da yawan mutane da suke son ƴaƴansu su yi karatun boko kuma dukiyar da za su zuba musu ma tana yiwa ta haramci yaki haram yaki halat ko haramci gaba daya ko ku su sa dukiyar su ta halat sun gina ƴaƴansu su zan wani abu a duniya sun samu babban certificate amma ba su damu da haƙƙin Allah ba to ƴaƴan nan idan suka tashi suka samu babban matsayi sai su manta da iyayen dalili saboda sun manta da haƙƙin Allah sun yi kokari ƴaƴansu su zamanto mutane na gari a duniya sun kula da jikinsu da rigarsu da abincin da za su ci amma ba su kula da ruhinsu ba da haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma da mutunta ta sai shi kuma Allah subhanahu wataala sa ƴaƴan suka bijire musu sai su girma suna buƙatar taimako su kuma iyayen ba za su taimaka musu ba shi kuma Allah wadatacce na ko kace su bi shi kuma kace su bi shi ba duk ɗaya ga Allah don ba dole bane Allah bai bai buƙatar abinci ko wani certificate to wannan kuma muke kira zuwa ga dukkan masu aiki na addini su nuna ma mutane Allah ya zamanto shi ne gaba a cikin al'amari. Yanzu zaka ga matsalar da muke fama da ita a cikin kungiyoyi musamman waɗanda suke da awa na aiki na addini da malaman da suke da awa na addini. Galibi sai ka iske wani malami ko wata kungiya tana son a girmama shugabanta fiye da yadda za a girmama alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan ba tarbiyya bace ta gari. Saboda mi saboda ya kamata mutane su gane kai bawan Allah ne da kai da su wajibi ne ku bi alkur'ani da sunna to amma lokacin da kake nuna musu a'a kai abin da kake so kai dai a bi ka a bal alkur'ani da sunna to wannan da'awa taka ba za ta yi karko ba haka idan kana da'awa kana son a girmama jihar ku da garin ku ba a girmama Allah ba kan manta da haƙƙin Allah to zaka isa mutane ah to kowa sai shi to da ai shi ma yana da gari idan kanka ne kowa sai shiga ah to dan mi zambin ka kai ka kibin Allah ni in bi ka to ai ni ma ina da son rai ya kamata a ce son rai na zambi ba sani ko an fahimta wanda zai yin da'awa yana son abi mutumta yarensa fiye da alkur'ani da sunna aikin banza domin mi domin yaren ka bai kai maganar Allah ba da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kowa sai shi koma yare ne bai kishi kina misali idan kana kishin kabilar ka kana son ayi da'awa ne amma don ka daga kabilar ka sai ka ce ah to ko shi ba to me amfani in ta girma kabilar ka to ni ma ai Allah halicce ne da kabila bari in dawo in girma kabila ta to kaga wannan yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata a ce masu kungiyoyi suna ma mutanen su a sa Allah gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bi har da annabawa cewa an kai su bi Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda an sauka muku daga ubangijinku annaba ma cewa an kai su bi to kai ya za a yi saboda kai kai karatun addini ko an baka wani jagoranci ka ce a mutane kai ka saba mu qur'ani mata ka saba mu qur'ani da sunna ƴaƴan ka saba mu qur'ani da sunna masu jin yaren ka saba mu alqur'ani da sunna kabila ka saba mu alqur'ani da sunna jaha ka saba mu alqur'ani da sunna ka ce a bar su su tahi su ko mutane ka ce su su su bi Allah kaga wannan al'amarin Allah da ya kyauta ina ganin lokaci yayi sai mu dan dakanta insha Allah nan lokaci muna halin shi insha Allah za mu je hutun rabin lokaci kada ku nisa da akwatin rediyon ku insha Allah za mu dawo assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh